Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare. Abul Fuswat Production Kaduna gabatar maka da karatun fasirar littafin Jawahirul Rasail. Littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu. Wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60. dutsen ma bai mata zuwa cikin wada sinima kaduna ko kuma a cikin mu a nan waya kamar haka sufuri takwas biyu uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sufuri takwas sufuri tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu ai sauraro lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Juma'a, ashirin da watan sha biyu, miladiya dubu biyu da sha uku. wanda ya daidai da sha bakwai da watan biyu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah ya sake dawowa da mu wannan zawiya ne albarka zawiyar maulanmu Sheikh Muhammadu Kabir Sheikh Adamu Azari domin sauraron ci gaba da fassarar littafin da wayarwar rasaye ƙarƙashin jagorancin maulanmu Sheikh Mansur Imam akarmakallahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله القائل وما تكن مني إلا فمن الله القائل إن الفضل بيد الله والقائل وسنه الا من عند الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله ربنا الصل عليهم ولا يعزوك قولهم ان العزه لله وربنا الزل عليه فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله وعلى اله وصحابته الذين أخرجوا من ديارهم وهم في سبيل الله وقاموا بعد ما صلوا وهجوا وزكوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يزالوا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ويزكون أسواقهم عند رسول الله ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وإمامنا سد رسول الله سيدنا مولانا احمد بن محمد المحاوي التجاري خاتم اولياء الله وعن خليفته وصاحب خليفته الذي هو شان من شؤون الله سيدنا مولانا ووسيلتنا الى ربنا ارهام عبد الله وعن جميع خلفائه وملاته وورثة أسرارهم الذين آمنوا وتتبعوا قلوبهم بشر الله وهادوا وهادوا وباوروا وبادروا ونكروا وغيروا وقالوا الحمد لله فهذا تتحدث فيه من قوية الشيخ محمد رضوان الله رضي الله وقال هذا بخليفة في مال النفس أظن مصابا في مال يوسف أظن شمالا محمد شمسو شمالا عبد الرحمن شمالا محمد العسل شمالا يمي wanda shi zaune da mu a wannan zariya mai albarka a sauran wanda muridai almajiran shi ke yayi rajiyallah ta'ala hannu da kafin jagoran shi shi ibrahim rajiyallah ta'ala hannu ina gaishe ku kullum da ismihi wa ainihi Lafiya da kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah muna nan ne da farkon misalin nan ne alfarka. Jawabin rasayin alhari kyalin ne wa kuma kiyotayin. Kuma wani Ibrahim radiyallahu ta'ala ne wanda maulanmu a Sheikh Ahmad Ali Abdul Fatih radiyallahu ta'ala ne ya fara. Nan بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته وعلمه لا يشاك وفيك أتفهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم sai ka gurin Allah ya rama mai jin kai
فصل الرسالة الرابعة من الوصايا
مولانا الشيخ أحمد علي بن فتح رضي الله عنه في فصل يقول وثيقة تنقل daga cikin wasiyoyi na maulan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu بسم الله الرحمن الرحيم
maulan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya fara magana yace bismillahir rahmanir rahim
الحمد لله رب العالمين alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
مالك يوم الدين أما بعد
yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya sun tafi daga ubangijin talibai mai rahama mai jin kai wannan mashin ranar alkiyama wanda ba wanda zai iya magana a wannan rana sai shi sai wanda da izini kace to bayan wannan basmala da wannan godiya
فسلام تام
yace aminci wanda da cikakke
تام
kuma wanda da zamanne wato cikakken aminci ko cikakken gaisuwa ya sani kowa da kowa da kafiyar malami da jahili da larabci da bautawa a shidansu
من عند كاتبه العبد الفقير بسيده ومولاه الغني بسيده ومولاه عن كل ما سواه إبراهيم بن العالي عبد الله التجاني
da ce min inda katibi daga wurin marubucinsa al'abdul shamin ji sayidi bawa wanda ya fata da ubangidansa baya bukatar ubangidan kowa tuna shi baya bukatar abincin kan kowa tuna shi baya bukatar yadda kowa tu yadda shi shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ne ma'anar algani sayyidi wanda ya wadata da shugabansa shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama abinda annabi ya bashi ya ishe shi yaddar annabi sallallahu alaihi wasallama ta wadatar da shi sallallahu kuma majibin sun lamarinsa sun kulli ma siyahu wato daga barin duk wanda ba shi ba shi wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi yake to ni na wadata da shi ko ne ke da shi yanzu ba yi shi
إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني ba wani bane al'abdu al'abdu ne ji sai da yi maulai illa ibrahim haji abdullahi tijani sunan ta kenan ibrahim haji abdullahi wani tijani
يا حبيبي ومريد والدي الصالح الحمد
wannan wasiƙa ta taru ki zuwa ga masoyi na da almajirin babana gaskiya
الحسن جاي
shi ne alhassan kwayan yadda a saidi ahmad shan ya zauna gaban mawar shewar sallah anu haka nan saidi malik hau ya zauna gaban mawar shewar sallah anu ke haka kan alhassan kwayan sai ne wasan sauƙin sallah mawashin sun bi shi shi kuma wannan wasu da shekaru da wasu dalilai sun ya zama shi da tsaye ba shi ne shewar sallah anu saboda wata tafiya da ta faru sai ya rubuta masa wannan wasiƙa shi ke cewa zuwa ga masoyina almajirin babana mai gaskiya a ratan jayin.
موجبه أن تعلم بأني أنصفك لله بالله
Wato mujibu abin da ya wajabta min ya janyo rubuta masa wannan wasiƙa sai a ratan jayin. An ce alama ina so ka sani. Ra'ayi cewa ni Ibrahim ne da kai a cikin tabi. Kabin Mustafa sallallahu alaihi wasallam khalifatu tijani an rauka lillahi billahi. ina maka nasiha don Allah da Allah.
آه، وأن تعلم بأنك أنت وغيرك كائنا من كان عبد لله ومريد الشيطان
Wa an ta'alama ina so ka sani, sa'an naka cewa kai alhassan ta'in, ko da ka girme ni, ko da ka haife ni, ko da ka zauna da babana, ko da ka riga ni karɓar tarika, ko da ka haɗu da shehuwa na da shehuwa na da shehuwa ne. an ɗaukan sunan wajen rika da wani ka masu taimakonka ka irin nan ka na kan koma dai wane ne alhamdulillah shi yake wa Allah komin makamin mutum ke ita wuce ya zama wani abu ta karfawa ciwon Allah komin darajar ka komin shekarun ka komin ilimin ka komin martabar ka sunan ka alhamdulillah sunan ka bawa da Allah wa muridu shi aka tijani kuma komin martaba ko kowa ya kai almajirin shi tijani ko sauran ba domin kuma ni ne khalifan shi tijani
وقد قرر الله تعالى من سابق حكمه أن إدارة هذه الفائدة في الطريقة التجانية على يد صاحبها رضي الله عنه
وقد قرر الله تعالى حقيقة ألا مأوس في سرتي قرر يا تبهر ميسا حكمه daga makabacin hukuncinsa na azal wannan ibada ta hajji na faida cewa zubowar kwararan wannan faida muhammadiyya ahmadiyya tijjaniya ibrahimiyya duk dariƙa tijjaniya cikin wannan dariƙa tijjaniya ala yi da sahibiha a hannun ne ita zai saukar radiyallahu anhu Allah ya shara wa mai faida ya ta
وهو صاحب الفائدة يدعها أين شاء بقدير العزيز الجبار
وهو shi sahibin faida shi ne ma'abokin wannan faida wato wani sahibin faida shi ma'abokin wannan faida ya bawa zai wato ajin faida sai da sha a cikin da ya ga dama zai kai faida zai zo faida zuciyar wani shi ga dama zai kai faida kasar da ya ga dama zai kai faida kasar da ya ga dama zai kai faida gidan da ya ga dama zai kai faida kashin da ya ga dama zai kai tsala zuciyar wanda ya ga dama ta da shi dan ne. Kuma zai kai faida sai da shar'a in ya ga dama ta da turin azizin shakari shi ma ba dabara ta fashi. Da ƙarfin ubangiji wanda yake mamacin buwaya ko mai ƙarfin iko.
والفتنة أم الآفاق بحول الله وقدرته لا يمسكها أحد ولا يوقفها أحد ولا يحدثها شيء لا بد تمتد على البشرية حيث كانت السجانية
Shi rabu Allah shi wannan almajirin da ba na shi ne kwarai. Shi ne bari da tijaniya ne da san mutum ne mai daraja. Sai ya zama wannan lokaci bai fahimci kan faida din ba kuma sai karo da wanda ba su san da kuma ba ta so a kanta suna batanci da bakin su suna batanci da kudin su suna batanci da kababuwan su suna batanci da kudatan su to sai suka fara shi suka fata shi Ibrahim radiyallahu anhu har ta kai ga shi na fara yan kananan kananan bakarani sai shi Ibrahim ya ci ta ga mace ta wannan babban mutum ne ba mu bar shi ba sai mu ga mata ko sai ya yarda da shi da mutu imani ko kawai ki ya ce da mutu banza shi ne shi yarda Allah ne ko alƙalami sai mu ta mata ce daga kowa da kowa ita wannan haila da mutane ke zuga ka kai ma ka shiga cikin masu zagin ta ka ummul aka ku sai ta cika duniyar Allah da haulillahi da dabara Allah ya shiga cikin ikon ikonsa na yi da cikin adam ba wani daya wani ilimin ka ko mun mutu kamancin ka komai shekarun ta kuma martaba ta zai isi ya mata yari ba zai yi ba wala yi da ahadin ba wani ɗaya da ya rufe maka shi sai zai fi kai tari ta wala ya fi ya shan sannan makirci ko hasada ko kulli ko sharri ko kazafi ko kaji wala ya fi ta zai isi ne ka ba ko ya ba ta zama za ka kawo sai an fi ta fili ko abin da zai binne ita wannan kaira domin daga Allah take da hannun mai zama su lafi labar. Na duk da kuma maka shamsad wannan yana so ta shugaba yana hakika ta cikin kasar Allah. An ci kana tijjaniya cikin da dariƙar tijjaniya ta kai sai haila ta je. Har wata rana ta kai ga shehu wani abu ya faru lokacin majiyan ta fanni. An faɗi wasu manyan mutane da suka shirya wani masu da kanki. To hankalin wasu ya tashi. Shehu Rajullahi ya tafi shi. sai da yawan ya yi ce wallahi an kama ba za ta tashi ba sai na ta shiga kowane gida sai na shiga kowane shi ne dalilin da za ka ganin ka a kango ka san shi a wata ka san shi a ina ne wancan satin na ga muku ya kusa fara shauna a jikin mutane daga sai mutum ya gama zagin cewa bai fito a wata ba sai a ta shauna a jikin ka
وقد ابتلي الله بعض المشايخ وبعض الرؤساء المقدمين بإعمال المشايخ وادعاء الدعاوي الكاذبة طلبا لإطفاء نور الله فيأبى الله إلا أن يتم نوره.
shi rabbi Allah ne yana ga ya ga alhasan kayan yake wa ta'ala Allah wa al mashayikh shi ga Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabci wasu daga cikin wato shehullan ɗariƙar tijjaniya wa ba su zuwa sa'il muƙaddamina kuma wasu daga cikin sashen manyan muƙaddamai fi imanin maka'idi aikata aikatan makirci ga su shehullai ga su muƙaddamai amma masu ne su shirya makirci su sa almajiransu su yi makirci su kayyato wasu mutanen su ma su makirci saboda ne a wajen da ayi alkaji mafi kuma yin da'ayoyi na karya wajen yana magana wani shi ne kafin ga wasu wani rubuti ne wajen ayi muhammad na haka su al'alami wasu kuma ce a ai sun na zai sa yi ne wasu ya muhammadu ya yi wasu muhammadu da zuhu ne wani jiddi da aka ce ba yi an wane ne an wane ne a wasu ma su a an su iyayen su ne ma masu baila kamar wanda suke cikin Senegal ke ne akwai yayan Alhaji Malik Si akwai yayan Sayyida Umar Khan akwai jikokin Sayyida Ahmed Bakka to saboda gidajen su manyan gidaje ne wai an ne Allah zai kawo shi Ibrahim shi kuma Allah ba a ce mai lalle la yus'alu amma yaf'al har ma wani yana ta ahun ya su gina ramar rabbika wai shin mutane ne za su kun da raba ramar ubangiji ka su za su nuna Allah ba wannan karka ba wannan ba wanda yake cewa Allah ba wannan karka ba wannan su ya bayar ta ba in ba ta ba wanda yake bayar to shine shi Abdullah ke ga wa shi Ahmad Chan yake cewa Allah ya jarabci sashen wasu cikin shehunnai da sashen wasu daga cikin mukaddamai da kimanin makarit da aikace-aikacen makirci da da'a'i da'a'i alkazira da ainihin wato da'awa suka karya kana balli isra'i nurun layi wai suna nema su fice hasken Allah wa ya wallahi shi kuma Allah ya ki illa an yi cin nuna hukuwa suka hasken sa
wa anta habibi منذ ana yafi'un yace abin da ka sa na rubuta maka wannan akwai wasu mukaddaman na san ba suna kuma na san suna cutar da ni kuma na san abin da suke amma ban kula su ba saboda ban da alaka da su amma kai kina da alaka da kai dalili kuwa ba an ta habibi kai masoyina ne mun ga ana yafi tun ina yaro in na ina da kake mu a gidanmu shi yasa na tuna ka karan bari ka a banza saboda maganganun yara da wasu wawayen mutane
ولذلك كتبت إليك to saboda haka ne na tuna ka gwamnati ne ka na rubuto wannan wasiƙa zuwa gare ka don ka rayu rayuwa mai kyau sun suna yaro suke bin Allah gashi in ga girma ya zo yara kanana suna so su rasa haka haƙi saboda wata bukatar zuciyarsu bukatar ta gidiya suna so su sa ka a cikin bukatar ɗan tafiya to kai hankali da kanka
وأحذرك من أن تكون ممن يريدون إدعاء نور الله شفقة بك لا حرصا على ظهور الفائدة
yace ya uhaddiruka hali za ka mutu gare ka saboda aka bar mutu wannan wasiƙa ya zuwa gare ka wa uhaddiruka take tsoratar da kai min an da kone min man yuriduna ilfa alurullahi kada ka zama daga cikin masu nema su kuce hasken ubangiji shafaƙatar duka abin da kana kama wannan ina tausayin ka ne ya yi kan alaji wurin saida ba wai ina kwaɗayin ka biyu wani ko shiga cikinmu za ka taimake mu ko ka bi mu ko kar ka bi mu ko ka bar ma kirki ko kar ka bari wallahi sai ka san mu yadda Allah ke so ya mu kuma ba abin da za a iya yi ba a yi can dai ya ranar tunawa amma ba abin da zai faru da mu
إنها تظهر بحول الله وقوته domin ita faila ta zaharu za ta bayyana da haunin layi da dabara Allah ya kowace da kuma ƙarfinsa ومن أراد كتمها فلا يزيدها إلا ظهورا
wa man arada kashiha wanda yake nufin ya koye faila fala yaziduha illa zuhura ba zai kara mata komai ba sai bayyana in mutum da ya ce wai fatanci zai ci ana gama fatancin sai wanda ka faɗi maganganun sai ke bari in je in gaishe ya je sai ga abin da yake nuna abin da ashe a hannun mutum ne sai ya je ya samu abin da yake nuna abin da ba daga haɗuwar da mutum dama Allah ne ya ka je kai zagi don mutumin da zai shi ne don ya ba abin da ka shi ne ya ci abin da ka shi ba shi ne dalili ya ce to karka zama daga cikin irin waɗannan mutane domin kuwa idan kan wato kai nufin a ɓoye faida to ba za ka tsara masa komai ba sai bayyana.
ومن أراد تنفير الناس عنها عن صاحبها فإنما ينفر الناس عنه لا عنها
ومن أراد تنفير الناس عنها wanda ya nufin ya korewa faida mutane wa an sahibi ya ko ma abocin faida ya nemi ya kore maka mutane fa inna ma yuna firun nasa anu la anha ya sani yana kore wa wannan jama'a ne amma ba faida ba mai faida ba mai faida kan lafiya jama'a kada ka san tururuwa yadda ka san kaza haka ba ka ana bin shi sai ko za ka kai kaɗai sai ta maganganu kai ta nuna bin shi amma ba za a daina ba in ka raba shi waɗanda ka gani za ka san su yadda ka kuma kamar ka ɗauko kuma in mutum za ka yi mutu a zai tsara da shi duka ba shi ba dan su sun mutu cikin shi kuma ba san kowa ba sai shi
وانظر بعين قلبك shi ne ta san dattijo ne ina so ka kalli maganar nan cikin zuciyarka ba ka ba ka kalli maganganun yara ba da maganganun shahilai da wawaye kalli maganar nan da maganganun cikin zuciyarka ka ga ko manufa ta فترى تلك ما قلته shin Allah ya kalli ta dubi maganar ta kawai za ka ga dukkan abin da nake gaya maka والذي يتعين عليك إن قدرت على السلوك لا تكون من الذين قال في حقهم صاحب المنيا خائفة من صاحبه إلى آخر كلامه افعل shi ne da lalai ce wanzur kai duba da ayyukan duka da shi ba ne zuciyarka ba shi da kai ba rajin kuma shi ke za ka ga gaskiyar abin da na gaya maka wallazi ya bayyana alaka abin da ya kamata gare ka sun ga dan abin kana da shi ko ala suru a bisa shiga cikin waɗannan jama'a na faida hatta ta kula min allazi na kana fiya cikin da'udul niyya har ka zama a cikin wanda ma'abucin wato mutul muridi da ke faɗi cikin hakkin su ibnu baba kenan ibnu baba al'alawi yana cewa ta'ifatun min sabihi la wusama babu ummatin nabiyil muttaba ma wajadu sha'ran min harbi min wahid min al-kayfa fi imam al-harb shi ne zaka ga cewa fa ila zikiri na shi ibn Wahab al-Alawi ne mumlakin mulidi abin da ce wato sa'ifatun akwai wani su jama'a suka kama kan shi jiyanci ya kamata mu karanta ta aji شوف يا رب الله الواسع طائفة من أصحابي لو اجتمع أكابر أصحاب الأمة جاوزني شعرة واحدة من واحد منهم أحد إيماني شوف يا رب الله الواسع طائفة من أصحابي أصحاب الجماعة تبازل رسول كعبينا سورة الليلة لنا فلو اجتمع أكابر أصحاب الأمة da ainihin manya-manyan kuluban wannan al'umma za su taru wuri guda. Na wazanin sharakan wari da sannin waye dingino, a tara su a cikin ri, kuluban halitta suka. Sannan a tara a kira daga cikin mabuta wannan faida. A ko gashin ɗan faida kwaya ɗaya, a wasan faida ko gashin ɗan faida. A ko gashin da kwaya ɗaya, a ta a cikin ri. A ko kuluban halitta. kuma a cikin naushin nauyin gashin kan zauna sai aka kurban halitta su. Ko ba kai tafi imanin cewa wani su tuwa a cikin da kan shugaban yan zauna ce. Shi in an sa shi a cikin ruwa ne gobe da shi. To shi ne shi Ibrahim ko biya wa shi alhakan gawan su duka da kar mutane su zuga ka baka a bara. Kana so ka shiga cikin jama'a ka shi su zama wannan magana a ɗansu. To fa fal aikata haka. kana da iko kenan wa illa fajlis ala halika wa la taf'al shay'an
shawar Allah ne ce wa illa idan ba za ka iya jin mu ba saboda kana ganin mu yara sai ba to shi kenan shawarar da zamu ɗauka a fajlis ala halika ka zauna a gidanka kawai ka zauna a makalin sai dai ka karɓi tijjaniya ko ka je kana yi ko kai shiru kamar mu kaje inda washin zai kare kuma ka shiga yace wala ta alshi an karka ka ta komai karka ga tarbi a kanmu almajirin ka wani abu ya karanta kar ka binne wani abu saboda mu kar a zage mu da Allah yanzu za ka ana yin kamar ba abin da zai faru kamar wanda yakin ya kare za ka sha mamaki za ka sha da zai ku sun yi to kai shiru ka zauna a iski ka zaba shi kai shiru kawai
ولتعلم أنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله sannan ina so in kara maka wani ilimi kuma wanda alam ina so ka sani Allah ya cewa lamarin la yakunu fi mulkin lahi babu abin da zai faru a cikin mulkin Allah illa ma arada Allah sai abin da Allah ya nufa wani mutum mai ilimi ko wani mutum mai karga ko wani mutum mai makani ko wani mutum mai kuɗi ko wani mutum mai sana'a Allah ya ce sai canza abin da Allah yake so yi ba yadda Allah yake so yi haka zai yi
ومن أراد شيئا لم يرده الله فهو من عين الله
duk wanda yake nufin wani abu daban ba abin da Allah yake nufi ba to sakata min ilmi Allah mutuncin ka zai gudu a wurin Allah dan mutumin da ya nufi a cikin Allah ba Allah bane wani ba Allah ya nufi zai yi kaza shi ta ba zai yi ba kaza muke so a yi to mutuncin ka daga wannan rana ya gudu a idanuwar ubangiji to kuma wanda mutuncin da ya gudu a wurin ubangiji mutuncin da ya gudu a wurin mala'iku mala'ikun nan ko su aka wakkala wa arziki su aka wakkala wa numfashi su aka wakkala wa mutuwa sura ta so abin da zai hada ka su zai hada ka da sunan sa daraja da mutunci hatta wurin mutuwa wurin ka kafarai ba za su karɓe shi mutunci ba saboda mai mutuncin ka ya zubi a wurin ubangiji
واعلم أني أوصيك وأوصي نفسي بتقوى الله في السر والعلانية وموالاة أهل الله في المحبة والمجالسة والمصاحبة ألا تصيبك منهم نفحة إلهية.
shi rajin na ne cewa a nan a sani alhassan jayar ni cewa ni an fi ka ina maka wasiya ko kun fi na fi kamar yadda yin kana wasiya ko ba Allah ka ji tsoron Allah sirri wal arabati ka ji tsoron Allah ki da waje wa muwala da ahlin lahi ka ji tsunci lamarin mutanen Allah duk a ciki da soyayya shi inda mutanen Allah ke ɗauko su kai mu'amala da su wal mujala ka je ka tsara zama da su wal mujala ka zama su ne abokanka Allah wataƙila in ka haka an tafi haka minan nafatin ilahiyatu wataƙila yadda numfashin ubangiji ke zuwa ya shiga hancinsu sai ma numfashin ubangiji ya shiga yanzu yanzu ka zama waliyin Allah amma in ka ci su to ka zaje su ko kuma kai kokarin ka cuce su za ka sha mamaki ka zai tare ko bai canza ba kuma abin da kai ka tunanin kai mutu ɗan ka su ƴaƴan ka su za su tashi akan wannan basici in ka ce ka za su tashi ƴaƴan ka za su aikata in ka ce aikar Allah ya mutu kaza na alkhairi Allah ya mutu kaza na sharri to Allah zai hana ƴaƴan ka wannan alkhairi kuma Allah zai aikata wa ƴaƴan ka wannan sharri a cikin wannan mutane wanda suka rayu kai a zamanin da abin yake faruwa ranar da kura ta su za su bada labari ce ai ba ka zayi ka zayi sai ka kalar da abin ka ya kare ka fara ka kare Allah ya fara gudanar da abin da ke so ya ya ka sun zama canza sun zama ɗan wuri mashaya mutanen banza Allah ya ce an ka zaka zai aka ka ta ai sai ku ka zayi da abin da yake yi bayan Allah shi ne Allah ya juyar da abin ya koma kan yayansu
ولا تدع ما ليس لك
shi ne kuma bari mu ga maka da wani na ce ne ne mai zauna haka kan da ra'ayi na ba. Shar na san ko da aka gani mai zauna. Na san cewa Umar rubutu bane, a Muhammad na haka bane, a shehu ya na bane, a shehu ya na bane. Kuma da kowa na ta kuma wuri da ita. Kar ka kuskura, wala ta kuma ne sabara, kar ka yi da'awar abin da ba naka bane. Wala ta kuma wuri da ita, kar kuma ka ce an wane ne. Sai ka fara kawai nuna an rasa. A'a. suka fi karɓa masu bari su ka bari ka gaya Allah su so yi. Aka ce za ka raba ni da mutane ka dinga ya ta ka ce kaza kaza kaza ai ba ni wani mai zauna wani ne ce da karkai haka wala ta kuma lai sadaka karkai da'awar abin da ba naka bane wala ta da uhuru ga yake ka ce na wani ne. Ni na sani Allah ne ka bani. Sannan kai ka ce kana so ka ce na wurin ka kawo wani wurin ka kada. In ni na ba ni na kai na ba Allah ne ka bani a haka. in ka ce za ka kawo ka saba shi a kai da wannan za ku ji kunya dan ba zai karu ba ka bukata ka ba za ka biya ba
قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaji a cikin alqur'ani mabuwayi ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun ka kuskura ka shiga cikin abin da ba ka da ilimin shi rigima ne kaga ana kare ta kanka ko ba za ka iya warware ta ba sun shiru shi kan ka sai Allah ya ba mai rabo sa'a kai kan lokaci yadda yaki zai kare ka ga wanda za a raba biyu ka san za a yanke murya ka san za a cire wa kaba ka ga wanda za a fata wa ciki ka ga wanda za a kashe shi kashi ya duka amma bai mutu ba ko da gobe saboda ya karkashi ba
من أراد من أراد عزة الدارين فإن العزة لله جميعا
من أراد الجنة فأرون كل من يحسن من كما نبينا على الآخرة فإن العزة لله جميعا كما يأتينا الله ليأتي كما توسع Allah kawai kana bashin ka sai Allah ta halitta su kika ta aina suka fanka Allah ne zai gaya musu ce su kika amma in ka ɗauka girma wato a cikin jama'a yake ko girma a cikin ciki yake ko girma a cikin kakanni da iyaye ne to bismillah
ومحبة الله تعرف بمحبة آله sannan kan Allah in ji shi wa jalla ne ce ana gane masoyin Allah da kan mutanen Allah in kai alakan jahil ka ce kana son Allah ya dai san yadda nake a gidan ka san yadda abana yake so ne ko mai da bi aka zo ne ki karanta ya annan ga Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka san kun ma jina na nan rubuta ruhul adab in dai Allah kake so ka san da zai saka ciwo in ka kake ni to kuma kake nema kuma akwai nakici a zuciyarka dan ba wanda zai kunni bai so ba sai dai in ba na Allah bane amma irin mutum Allah yake so ya haɗu da mutum da so ne sai dai ku san akwai hasara a zuciyarsa ko kuma akwai wata bukata ta duniya wata kuma ni na shiga gaban wannan bukata ban take sa to shi ne sai ta zai kini amma ni ba abin su da mutum ne masoyin Allah ne masoyin manzo Allah ne kuma ni khabifan shi tijani ne to so ala kan dawo ya lura da wannan bidan ku gane cewa kuma na duniya da na lahira na Allah ne
لا ومحبة الله تعرف بمحبة آله
ya ce soyayyar Allah tsorafu ana sani ta kuma haɓaki ali da san wato masoyan Allah kana san Allah to ka fi kun masoyan Allah amma in ka ce kana san Allah kana ta da mutanen Allah wanda zai saka mamaki ce ce yana san Allah to amma zai iya haɗa kan kirista wanda ba musulmi ba a cuci musulmi na al'anar za ka ma hasabi ne ma hasada yi haka nan idan ɗari da tijjaniya ce mutum yana cikin tariƙar tijjaniya zai ce yana son shi tijjani yana son shi ibrahim ko yana son shi tijja amma zai iya haɗa kansa yankin a cuci da tijjani a nan za ka gane a cikin zagga wannan ba a sani ne kai kwari a kalmarin ka kawai ka gane cewa ba za ka iya shirya da shi ba za ka fahimta sa ba saboda har sada shi a zuciyarsa ita kuma har sada ciwo ne baya warkewa sai dai a yi ta faɗa kawai har wanda za a kashe a ce musu kawai shi ne shi wani Allah ne shi ka gane san Allah ana gane shi ne da soyayyar mutanen Allah shin Allah kuma ana ganewa kan mutanen Allah. In kana so ka gane masoyin Allah, to ka gane kan masoyin Allah. In kana so ka gane masoyin Allah, ka gane kan masoyan Allah.
وهم الع- وهم العارفون بالله Shin wasu ba wasu bane mutanen Allah ko ba wasu bane masoya Allah? Allah masana Allah. Arifai ɗin nan don ka kake ji ana zafi su. Su ne ainihin waliyan Allah su ne kuma al'arifu na billahi kuma su ne tsarin layi su ne masoyan Allah.
وجارك هذا الحاج محمد زينب عارف بالله تعالى
Shi kaga makwabcin nan naka wanda shi ma in an zage ni shi ma za a haifar da shi shi ne alhaji Muhammadu Zainab. Arifin billahi ta'ala masanin Allah ne maɗaukaki. Sai ka damu da Allah ke faɗi a kan shi. Kamar rafin shi ka gani, in Allah ya a bakinsa za ka ga abin da tun da ka shiga wani ba ka taɓa jin irin shi ba. Kai hakki ka je gidan shi, ku yi mu'amala da shi.
ولا أعرف من أمثاله عارفا سواه ta dare ne na cikin bailan nan kuma ni ne shugabansu amma wala a arifu min amsalihi arifan siwahu ni kai na ban san wani masarin Allah yau a duniya kamar shi ba ina ga kai kokari karatu shi
وكن معه لله وبالله في الله تن- تنتفع منه وتنتفع منكم تلامذتك
fa kun ma'ahu ka zama tare da alhaji muhammadu kusa billahi dan Allah billahi saboda Allah billahi cikin Allah an tafi aminu za ki amfana daga wurinsa dan da amin kun talalu da suka sannan kuma almajiran ka da suke suna da kai so kansu za su amfana da abu da ka amfana da shi a wurinsa
ولا يضرك شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة Kusan tunanin cewa shewa ne, ko mutuwa ne, ko alajuwa ne, ko malamwa ne, za a fi ka ko za su jawo shi kar ka taɓa sauraron waɗannan da ka lanta su ka sani wala ya turu ka shewa ba abin da zai cuce ka la fi dunya wala fil akhirati ko a duniya ko a lahira shi ba wanda zai ci ka ko a shirka maka wani abu ya cuce ka وإن لم تفعل فلا يضر الله شيئا in kuwa baka ji magana ta ba kana kallon waɗannan kana gani su ne manya ko kana gani su ne shehunnai ko kana gani su ne attajirai ko kana gani su ne malamai ko to zan kaya maka wata magana fala ya turu Allah shay'a wallahi ba abin da zai cuce Allah mu dai sai mun kai kuma sai an ji mu in kuma baka ji mu ba to shi kenan zaka gani labarin da ma sai ya bace to yanzu in ba dai shi Ibrahim ya rubuta wannan rafiqa ta waye har ka mutu zaka ga wani alhaji waye har ka mutu ba za ka san shi ba yanzu in ba dan Abu Jahl ya cuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ta kai ga Allah ya magana sa har ka mutu malaka san shi sai akwai waɗanda suka cuci Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa waɗanda manzo Allah bai magana su ba Allah bai magana su ba da musan su ba so abin da zai janyo a kanka din idan shi wanda Allah ya ce shi ya ambace ka to sai sunan ka yadu amma sai sunan ya tafi a banza ta ce ina labari ai wani ya yi kaza kuma sai sunan shi ba wani sai ki kai hankali idan har daga shiga cikin waɗannan jama'a ba wata shi ya rasu Allah mutu rashi daga cikin kafarza to fala ya zurru Allah shay'an babu abin da zai cuci Allah shi ka Allah ce ya cika manufarsa
وتتعلم في الدنيا والآخرة أني أحبك لا لشيء sannan wata ta'alamu sannu za ka sani duniya wal akhirati duniya wal akhira sannu uhibbuka la shay'in ni masoyin ka ne a cikin duniya ba dan wani abu ni na so ne in sada ka da Allah ni na so ne in sada ka da manzon Allah ni na so ne in sada ka da shehu tijani su kuma suna neman ka ne domin biyan bukatun su saboda haka amma ka ki fahimta to wata alamu sannu za ka sani ta duniya wal akhirati duniya da lahira sannu ta yi su da lahira shayin ni suna da kare ba dan ko ba za ka kara min na farko dai na ji a rubutu na biyu na ji ka sanin na uku na ji ka jama'a na hudu na ji kamar taba na biyar kwana bukata komai kai kuma kana bukata kai ne wahalar mutu ba wahalar ne bai sai da gaske
إني اليوم لا أحب شيئا fa inni al-yawma domin cewa ni a yau la uhibbu shay'an bana kan komai kun ba Allah ba bana bukata komai ni a yau
والله على ما نقول وكيل wallahu alama na kullu wakil Allah shi ne shi da akan wannan abin da nake faɗi kashe yadda ku kashe ku ku dariya in kaji magana ku kashe ku kuka ku kashe bashi abin da za ka wani mu je zuwa mu je zuwa Allah ya mu numfashi ne tsawo saboda haka kuma sai da aka yi hakan ka ga ni shi wa rasulullah a lokacin da shi ya rasu akwai wata da ta haifa a ban sai da za ka faɗi rasuwar shi wa rasulullah a nan da mutanen cikin gida an kashe da kuka su ce alhamdulillah sai mutanen suka yanzu su ce sannan kuma miki ya ce miki da wani kuki a nan sai sai ku faɗi su abin da za ku haɗu kuma sai gurka ma ta bincike ta ne sai rawa ta tura sai wata taron da suka gasu su ne ke da ta ce wallahi ni ne mafi cancanta da ni haka sai ka ce wannan ta ce wallahi ni na san ki kun samu kuɗin shi ai kuma dan sani ni ko a gidansu tun yana yaro na san shi sun yana yaro a cikin shi aka cuci baban shi aka cuce shi har babansa ya rasu suna cutar shi har ya taso ana cutar shi har ya girma ana cutar shi har ya tsufa ana cutar shi amma cutar ba da kare mai komai ba sai duk duniya ta ji shi shi ne za ka ce yaro kuma ce alhamdulillah kuka ta yi sai kuka ya karu sai a gana ce abin da take nufi gabar sai wallahi ne ba zan yi kuka ba ai ni sai ko in ce alhamdulillah saboda cutar da aka mai a kun gani ga ba za ku taɓa zaton zuci yanzu cikin kawai sharri na baki za a iya kashe hasken shi bar da ma kirshi da kunne kunne da ake amma ga shi ya kai shekara saba'in da biyar shugaban ƙasar Najeriya ya zo shugaban ƙasar Ghana ma shugaban ƙasar Ghana ya zo shugaban ƙasar Senegal sun ma wanda shi ke ƙarƙashin Shehu wannan Shehu a Senegal su ne masu tawa kan sunnar Allah ce in Allah ya tashi wani bawa managarci wanda zai kira bayi zuwa ga Allah to ba zai sa shugabannin zamanin masu mulki ba su su bi shi ba sai Allah ya sa masu jayayya da shi su zama sune masu mulki sune masu duniya domin mutane su fi shara Allah sai ai amfani da mulki ai amfani da kuɗi ai amfani da ƙarfi amma sai Allah ya take su ya yi cikin abin da yake so amma da Allah zai ba shi jagoran ƙarfi ko ya ba shi bawa ko ya ba shi kuɗi ko ya ba shi mulki da munafukai za su yawa a kashin shi za a ji ana tafiya da munafukai ba a san munafukai ba saboda mai ga kuɗi shi munafikin yana kuɗi ko da ba gaskiya ba to zai bi amma in aka yi shi talaka ga talauci ga kaskanci ga tsirin makiya ga to shi kenan sai ga wurin ba romo sai kuma inda zai sha romo ashe a cikin roman akwai poison shi kenan karshen sa mutuwa a imani to shi ne shi radiyallahu anhu yace fa inni yawma la uhibbu shay'an wallahu ala ma naqulu wakil
والسلام يعمكم وأخص ثني والدي الحاج وأبوه yace wa salam na ku lafiya ummukum wa salamu ya ummukum wato amincin Allah ya kame ku baki da wa khasu sani walidi alhaji wa aku musamman ma ne sunan babana Alhaji Abdullahi da kuma dan uwansa
وكتب إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني في عام ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين هجرية بكوفي
وكتب إبراهيم وكتب مسلم وشيكا سنن إبراهيم من الهاج عبد الله دان الهاج عبد الله التجاني التجاني شو كتب التجانة والدنيا كده في عام 1349 shekara ta dubu ɗari uku da arba'in da tara hijiriya bayan hijira da kofi wannan wasiƙa a rubuta yan tabi a zaman kofi adin da aka kori shehu bayan ya ta wannan gona to a nan ne aka wannan wasiƙa ko shekara ta nawa kenan ko shekarar wannan wasiƙa tamanin da shida shekarar da ta la'anu a wannan wasiƙar daban ma yana gaya wa yana faɗi na cewa wa ana ce kamshi haulillahi mutumin na sakankance na tabbatar da tsara Allah wajen da ƙarfinsa. Allah ya tura ni makhalukun babu wani abin halitta shi wanda ba Allah ba Allah ɗaya ne to shi abin da ba Allah ba ba zai iya cuta na ba ka'inan mankal kuma kowaye shi ko ya zama dan dariga ko ya zama mulkin dariga ko ya zama muridi a cikin dariga ko ya zama malami a cikin dariga ko ya zama shehi a cikin dariga ko ya zama muqaddimi ko ya zama abin da zai zama a cikin fuska zai zama numfashin abu mafi da shi da gishiru ya ce wa mujibuhu abin da ya wakabta min alkitabu allazi atani wato abin da ya sa na rubuta wannan wasiƙar da ta zo min annaba abun nafi cewa wata daga cikin mutane istaula ala qulubihim hubbul ajila wato san duniya yayi tumbi a cikin zukatansu hata gallaba alaihim alhasad sai hasada ta karfin والكفر ده شمن كان والبغض ده كيايا لا مجرم شرعي تبدا شريعه توجب هذا وإذا كان يؤذن إذا كان يؤذن قامه الله الله يطيب شيء على شيء أبو سوني أبو يكبر وانت kowa yake kwaɗayin a ce ina ma shi ne wannan bawa misali una sai su rika gaggawa alfu da cin da harsunansu wa maka'idin da mashircinsu fi muhammani hasada saboda abin da zuciya ta na hasada من عند أنفسهم بحسكين فتصوه شرسي فيسرون في ذلك الكذب سبك كاجل كرياتنا يا رام والنم وشو أو ترسيك كما في أيك أولوانك شو الهادي كان على جاب الله يس يلا شيء متى لتعلم أتني كان يشيواني وقبت لا تني على كتابكم أبتا وثيقكم وما عالكم أبنتم كتابكم amma shahatun saboda abin da kuke gani a kaina a kiyayyen makiya masanin da kuma abin da kuke ci minal makari na makiyaci wasiri asiri da tsari alamu ku sani anni cewa ni ibrahim alkau da kai as-singali wala hawla wala quwwata illa billahi ali azim ba ni sai la hawla wala quwwata illa billahi ali azim wanda zai iya faɗa da la hawla wala quwwata illa billahi ali azim shi kullum samitu ni na ji min lisani man la yashani al-hawa daga bakin wanda baya magana da son zuciya shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama naji ni da shi yake kira ni cewa Allah ya kira ni makhluqun wani abin halitta aslan sha'inan man kana kowaye shi kuma kowaye shi la ya shirya ni ba zai iya cutata ba har ma a cikin ke faɗi shi ta manzo Allah ya gaya min shekaru na sai sun ji na babana kuma ni in baban ni ne muradin Allah ba da ban yadda ba da zan ci ya rasulullah a rage min shekaru ma sai ya ce dan duniya ta ishe ni bala'i ya yi yawa ma kirci ainihin mutane ana so su yi kira su yi yamma saboda haka shehu ce ni duniyar ma ta gurbace ni na ku fahimta ji amma manzo Allah ce a ba za ka tafi ba sai ka shiga da farashin da biyar to sai amma ba ya zaɓa min haka ba da ni na fita amma ni mu na fi jin daɗin haka to amma dai ba zan mutu ba za a yi ta tafiya sai na kayan makiyana sai na kai sai kai na tashin fara cikin fasar Allah kuma sai kowa ya Allah kuma sai kowa ya so Allah kuma sai kowa ya san Allah to ka gani kuma ba maulidi ko ba mutum koyo shi maulidi da ya ake molli ba ka kuta ya ake ba wannan kaji san mata su yi ado samari su yi ado ado a kara ai tarawa shi ibrahim ya ce a ba haka za a yi ba ai ta'awiz a kira liman ya buɗe taro da addu'a sannan a kira a tsaran ma ya karanta alqur'ani sannan a karanta shahani'a a karanta alam bisharin maulidi sannan a samu wanda ya san annabi ya karanta tarihin da halayensa sallallahu alaihi wasallam ko da yanzu an dan canza yanzu shi wanda ya shirya maulidi ya shirya ne sun yi kafin ko ya faɗi wani abu bukatar zuciyarsa ya ma manta annabin ya zo shi yasa muke faɗi cewa akwai maulidan da annabi baya zuwa akwai maulidan da annabi baya zuwa idan kana so ka je wurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ka je wurin wazifa kawai a cikin juma'a amma mafi yawancin maulidai a yau akwai shakka saboda mafi yawa ana kirkiran maulidin ne saboda wasu yan yan dabaru da wasu yan hijimomi da wasu yan abubuwa a duk. Na da shi mauridi dan kan da amma akwai abin da ake hangowa. A cikin to aka dana zo mai da zai ce za a harbe shi. Ko da kan wani ya tara ne hankali. Ko abin da aka shirya shi dan Allah zai dore kuma zai dawama. Ko da aka kare mutum ya yi garaje kuma shi mauridi da ake gani Allah ne yake shirya shi. Wasu dabaru ko wasu hikimomi ba ya shirya mauridi. malamai da ake kira da ake gani ba su suke shirya maulidi ba. Sukan kuma mai kwakwara zuciya zai shirya maulidi kuma duniya za ta taru. Ba wai malamai ba ne su zo su yi wa'azi ko zo su yi ba wannan ba ne. A yi abu dan Allah ko. Sai dan Allah za a kashe jama'a ba. Allah ne zai koro jama'ar ai shi zai ce su zo. Ba su wani za ka kira su. Sura ka mutane su gane a rika shirya abubuwa da za a shirya saboda Allah. Kuma ita wannan ta ƙarshe wa Rasulullah ne shi shi wannan alhassan jawab. shin ya yi maganganu a kanta shin tijjani kansa ya yi maganganu a kanta yana faɗi na cewa anna man lam yaz'ana bi hadha al-qaidi an zuhurihi ya alayhi kitabi al-kufri na'udhu billahi min al-salih hada al-afai shin tijjani ya ce duk mutumin da wannan faida ta bayyana a zamaninsa amma su miƙa mata wuya ya ci ta to za a samu wani satan kwado kulle zuciyarsa sunan kwadon kafirci kuma zai mutu da imani muna neman tsari da haka a shi in ji shan sujani wannan shine dalilin da ya sa shi shi wa rasulullah bai kira shi wannan bawan Allah zai masa wannan hudba ne Allah ya taimake mu kuma shi yana maganganu sosai a cikin wato shiwani kamar yadda aka faɗi a kan yin rasulullah kamar yadda shi fa'il asiri kamar yadda suka faɗi wannan wasiƙa cewa shi ya ce ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gaya masa cewa abin da ba zai iya cutar shi ba kuma shekarun da suka zuwa baban shi to a diwani ma shi warke Allah yana faɗin wani abu makamantin wannan wanda zai tabbatar da alaƙar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa shi ne mai kiyaye shi za mu cika wannan wasiƙa da wannan baituka حماني رسول الله عن كل رده على رب رجعت للفراش ورائي عماني رسول الله عن باب رمادير وسؤال لفشوف وكل دوائه وفهر لفشوف وعين لعائل الكمارة وقالوا قد سآتي وصليب يبني رسول الله يأتي وملجئي تمامك في العبد الحقيري جرابه نساته لمريم بالسلام والأولى يضلي عن المجد منكم لقد فإما رسول الله العالي بناره وقد جاء منصورا علىكم لقد وقد في العذاب يوما فعذاب الرد يقول انت بلايا الخواطر واني مع المقدار فيكم لعلى بالهوت وذكركم فطرت وبائت من را سنوي سامهوتا ورائش إلهنا به كليون ترنت نواته عليه سلام الله كما سلامه أناله بها كل المناول مراتيه عليه صلاة الله كما سلامه الورقة عن الهادي على لغديه عليه صلاة الله ثم سلام كملا عن الهدى الأمين سواني عليه صلاة الله ثم سلام وكما لسعيكم كل المدائي عليه صلاة الله ثم سلام فتسقى على كل مدين سواليه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة كانته وكل المكاله عليه قال أهل الكرام وصابه ومن يبتسم من كل خير وصاليه
so bari mu dan tattara shi kuma saboda ya yi muwafaka da wannan wasiƙa so shi ya ce ne
أتاني رسول الله
shi radiyallahu anhu ya ce hamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har rasulullahi aikin Allah hamani ya kasance ni ya tsaye ni ya min kasance zuwa ne min kulli rani ya raba ni cikin wani mai harki ya kasance da harshe baya duka karfi kamar zalla ya kallo wanda ko ya fado in wani
على رغم قاد للبراز ورائه
ana rashin kadi da bukatun da hanci mai sammako dan makirci wara'i da kuma mai yammaci dan makirci ni kirazi shi ne gona da ni ko kai sammako ko kai mu mun gama abin da zai faruwa shi
رسول الله ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam hamani ya kare ni ya kasance ni an makari mashirin daga mashircin duk wani mashiri da shu'umin da shu'umanci da zai shu'umin da ma'abocin shu'umanci da kullum jawa'i sai duk wani abu da ka sani mai tsanani wanda ke raunaka zuciya ko ya raunaka gaban Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ni gabarin wannan abu wasirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye ni daga barin wato asiri mujisirin da abokin asiri ne wa ainin kuma wato ci ganuwa da ainin su wani maye ko wani maye in ya danna sai dai su kai shi ban shi ba yana da ya gano ya cewa wai duk dan sako duk shirwa ta ga dan sako na tace za ta kafa ta ce shi ranar ta zama nama ko shirwa ta hankaka ke sakkowa a guje ya ɗauki ɗan ƙaƙo to ran da ce zai ɗauki ɗan ƙaƙo na ranar shi ma sunan salama ba zai ɗauko ba shi ne duk wani da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare ni daga asirin ma'aboci asiri da kuma idanuwan ma'abota maita kamar rama turri ko wanda ya nemi ya cuce ni kasta a fi misali ko dai cuci kansa yana yabo na bai sani ba sai in ya gaje ni kuma amma ya ta karu kuma sai ba da dinar an yi haka ne to sai ga kuma wani sani kada kuma su sun zo suna dinar muhimmin rasulullah shi shi da fara na bane da albarkar rasulullah sallallahu alaihi wasallam albarkar ma'aikin Allah kafi wanda shi ne wato suratul kafi na mai kiyaye ni mai saka tsakan shi ni wa malja'i wanda shi ne mafakata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fake kama mubdidu abdul haqiri biradin shi yace a maki wannan bawa shi Ibrahim a bai zama rabautacce ba ba zai taɓa samun bukatarsa ba ba zai taɓa rabauta da abin da yake nema ba nasatu ina yin nasiha liman yadda salamata ga duk wanda yake neman zaman lafiya wani ula kuma yake so ya ɗaukaka yukalli anil maddani to ya raba kansa min kulli hadi da gabarin wani sura anil maddani da kamar bikin wannan diwani shi wanda yake so ya zauna lafiya to ya shiru da bakinsa ya rabu mu fa inna rasulullahi domin cewa ma'aikin Allah sani zumarihi shine lauyan wannan jawa ibrahimin kauri a tsakani ko wani kotu da za a je a kai shi manzo Allah ne lauya sai kafin tun da manzo Allah ya kai mata wato ai kuma fara wani kuma to da kan ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine lauya na ja mansuran hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo na ne taimako na ala kulli kadi da masadu wani mai suka mai tafiya domin tsakanin bayi ka shi ka kashe kuɗin mota ko kuɗin mashin ka ji jikin wannan ka je wurin wancan ka je wurin wancan can batanci kuɗi ka zai kari da banza ban ba. Kar ku fiye da azaba, hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya wato an kiyaye shi daga ainihin wannan yaƙi ga zai azab yau mata hazzabu ranar da kafirai suka taron dangi waruddu wanda ya tabar su ala ya juyar da su suka koma gida jirgin bukacin rai fil balaya ta bala'o'i alfawaci wanda suke sawa a jikunya bayan sun gama kirari a gaban matansu da ‘ya'yansu an tafi da an gama suka baki an sha giya an ci naman alade an rushani an tara mata sun yi rawa an gama kurari ko za a zo a take ni saboda ana gani cewa ni ba su makamai wani lokacin da aka yakin da Allah suna sallama mafi yawanci da aka sama wasu kusan da za su rike ma babu aka rike da babu na ga mutum ya ya kari rashin tafiya to rigar sama wannan can sayadi ta yagi sai a kan sana sannan su ga firko ta kwakwani ga da kwakwai amma a wannan kuma kuma aka kashe da su saboda me saboda rinjar Allah ce ai shi ne shi ya ce waɗannan mutane sun koma gida bayan sun kuma suka haƙi cewa za su yi galaba ana dawa yaƙi matan su sun fito su ta irin galabar da aka zara da ya mijin shi ya mutu an kashe shi kuma an kashe shi kaya sun zuwa ina ba ai an kashe shi shi ne shi ya ce sun koma gida ba riba ga tarin kunya irin ne cewa ni ba al-bukhari kullum kullum ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi kulli halatin ajiyar da ka gani to manzon Allah yana tare da ni kai ne baka tare shi da hukun da soyayya da zikirin da ambato sun makarfin madai sannan tsara ya bugare shi kamar rasha duk wanda ya ce zai yi harfi sanahu a cikinsa na hawi zuwa gare ni ko wanda ya ja kibiya ya tana zai harba na hawi zuwa gare ni har wanda ya hana shi ku bar shi kawai abin da zan gaya maza fa huwa ra'ishun ila nari zai harbi kansa zai harbi kansa wani yin garan saboda shi ya tsorata ba duk da wani ya bar dukkan sosai sosai a ciki da maganganun bangon don kansa za su koma Ayin salatun Allah, salatun Allah ya tabbata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma salamu sannan amincin sa nalu in samu kullal muna dukkan abin guri har marajin dukkan abin riba da albarkar wannan salati. Alai salatun Allah, salatun Allah ya tabbata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma salamu sannan amincin sa li yarfa'a lil hadi abin da ne wannan salati domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhaji ne shirin halitta يرفعني يتركني على كل ما بي أن تكون شاعري يبو عليه صلاة الله صلاة الله في قد شريشي ثم سلامه كمن أمن جنسا لكم لا شواني تزوجيا تتحى من الهد الأمين مسؤولية الأمين فشان الله معنى الجواني هذا الشيء هذا الشيء أنا بوشيا عليه صلاة الله صلاة الله تعالى جريشي ثم كلامه فمن أمين جنسا ليتوالى سعيه من لما يتوالى وينيا تتوالى ونبكي ni ne Gambia, ni ne Ghana, ni ne Najeriya, ni ne Togo, ni ne Kamaru, ni ne China, ni ne Japan, ni ne kasashen duniya